بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki mai iko da ya kaddara mana a cikin wannan lokaci mu ci gaba da saduwa a wannan masallaci mai albarka cikin zawiyar maulanmu Sheikh Ado Musa radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma a wannan wata mai albarka watan Ramadan cikin farin ciki tare da alhinin rabuwa da wannan wata daga zartuwan kwanakinmu yau mun kai kwana ashirin fahimta na magabata Allah ka sa mu yi gamdakatar da abin da aka saukar mu wanda aka saukar annabi Muhammadu ka saita harshenmu daga faɗin kuskure Allah ka kare mu ka ba mu ikon faɗin daidai kuma ka ba mu ikon aiki da shi muna cikin suran nan ne na suratu ali imran suran da ta tattaro ayyuka da alkhairai na ban mamaki za mu ta cikin faɗin Allah madaukakin sarki huwa allazi yusawwirukum amma za mu faro daga inna allaha la yakfa alayhi shay'un fil ardi sai hada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الرحيم
Ubangiji madaukakin sarki yana ba da labari wa Annabi Muhammad sannan kuma yana kafa kusa a madigan makiyin manzon Allah musamman waɗanda su ne aka faɗa kiristocin da suka zo a rakuma su mutum saba'in rakumi saba'in ba mutane ba wanda suka ebo karafka guda gari guda suka zo domin su yi ihtijaji da annabi su faɗa manzan Allah ya ce musu kaza su ce a'a kaza annabi ya ce kaza har sai da annabi ya kure su bayan annabi ya kure su sai Allah ya saukar da wahayi ya rasulullahi ba kai zaka ba su amsa ba ni zan ba su Allah yake cewa idan har kun yi imani da annabi Isa kun yi imani da annabi Musa me yasa kuka imani da su Allah ne ya turo su to idan har kuna da hujjan imani da annabi Musa da Isa dole ne kun yi imani da manzon Allah domin duka hujjarsu ɗaya ne hujjarsu shine Allah ya aiko mu to wannan Allah da ya turo yi aiken to ga ya musu shi ya bambanta da ace yana da ɗa ko ace yana da uwa ko ace yana da mata kamar yadda ku kuke surantawa shi yasa Allah yake korewa annabi yace idan dai kun ce Allah yana da ɗa to ɗan nan ya zama irin Allah laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wanda zai kama da Ubangiji domin shi ba a kamanceceniya da shi, to shin da haka ne Allah yake gaya musu ya Rasulallahi ka ƙara gaya musu, inna Allah shi Allah fa la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama duk wani malakutun sammai da malakutun kasai ba abin da ya isa ya buya wa Allah a kasa yake ko a sama ba zai buya ubangiji ba me yasa wannan ubangijin yana da iko ne yasa duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai baya iya buya masa shin kulli ne ko juz'i ne ba zai goyi ga ubangiji madaukakin sarki ba huwa allazi yusawwirukum fil arham ubangijin nan shine wanda yake suranta ku fil arham tun a cikin cikin mahaifa kaifa yasha'u yanda ya so haka abin yake yiwa idan ya so ya mai da ɗa namiji idan ya so ya ba da ƴa ta mace idan ya so ya haɗa mace da namiji idan ya so ya mai da abin wato juya ne ba haihuwan kuma babu jini haka kuma Allah ya so ya gani kuma haka Allah ya tabbatar ubangijin da ya halitta namiji babu haihuwa in ya ga dama zai mai da mace ta zauna ita ma babu haihuwa ubangijin da ya halitta mace take haihuwa in ya so da ya so da ya saka mahaifa a cikin ɗa namiji kuma ɗa namijin ya yi wannan ba mamaki bane a wajen Allah idan har za mu yi duba annabi adam alaihi salatu wassalam an haife shi shi an samar da shi ba uwan ba uba ashe abu ne mai sauki a samar da uba din ba uwa ya fi sauki a ce an samar da shi babu uwa babu uba to shi Allah ta huwa allazi yusawwirukum shine wanda yake hora muku hoto sila rahami tun kuna cikin mahaifa kai fa sha'uyan da yaso anan wannan aya tana da cikin ayoyi wanda take nuni da cewa masu cewa hoto haramun ne ba su sani ba kuma fahimtar su ya zama za'in karamin fahimta ce shi hoto wanda malamai suka taka cewa haramun ne shi ne hoto wanda ke sassaƙe hoton da yake ba da inuwa gunci shi ake nufi duk hadisan da kaji manzo Allah na cewa la yadkhul la yadkhul la tadkhul al mala'ikatu baytan fihi kalbun wala sura gidan da akwai kare ko kuma hoto mala'iku ba za su shiga ba malamai abin da suka tafiya shine wannan gidan gida ne wanda yake akwai gunki a cikinsa ba wai normal hoto irin wannan wanda muke sakawa ba da ana wahala wajen kawo dalili malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza amma kudin zamanin nan sai ya karyata mu sai ya zamto babu wani mai bukatan hujja ko nasi akwai wani wanda ya zo da irin wannan tun lokacin ana farko farkon wayewa da rikicin hoto din nan wasu sun je sun dawo daga kasan saudi arabia sai haka sun je su ilimin bata gama nuna ba sun dawo da shi a haka saka sun zo da ita a bauri baurin ta haka za a ci aka samu wani malami yayi sartar ya dinga maganganu hoto haramun ne hoto haramun ne abin kunya ko malami a gidan talabijin yake yi shi hoton ma na ta motsi yake yi amma kuma shi yana cewa wannan haka sai aka samu wasu irin masu dan gaggawan nan ka sa akwai wanda shi ma ya ji an faɗa to shi ma bari ya gane to ko sai wani ya zo ya yabo littafi wai shi ma za mu yi mukabala da shi daga cikin bayan ake cewa yayi mukabala da wani ai da wani ni kuma lokacin sai na ga cewa to na yaya ne za mu yi wahala menene za mu yi wahala akai aka zo aka ja hadisi shi ma ja hadisi hadisin nan ga fahimta malamai yace a shi kai ayi annabi ya ce sura tunda manzo Allah ya ce sura to ko ma yaya ne hoto kawai haramun ne to sai nace to in haka ne malam ni ta jama'a duk wanda aka samu hoto a jikinsa ni na yadda wasu halal ne kai in an samu a jikinka ka bani naka ni ma an samu a jikina dama ni na na yadda ne sai ce a na gane kuɗi na kake so naka kuɗin ka nake so kuɗin ba hoto a jiki akwai hoto a jiki in ka ce an saka hoton shi Ibrahim kafirci ne ya zan yi da kin inna mani ko kuma innam da azkuri wannan kafiri ne ko musulmi ne hoton shi kake yi ba bauta bane ba kazace-kazacen da ake na cewa wai in mun aje hoto muna aje hoton shehun wani shehun wani a matsayin wai wannan shehin ya kare mu wannan karya ne babu wani shehi da muka saka hoton sa a matsayin ya kare mu kamar yadda za ka saka hoton babanka a matsayin ka gan shi ka tuna da shi a matsayin kana son sa ka saka haka in mun saka hoton wani malami mun gan shi ne a matsayin muna son sa balle kuma alhamdulillah bayan kuɗi ya raba fitina yanzu zamani ta karyata mutane kowa da malamin da yake so kuma da hotunansa babu wani wanda ba shi da wani hoto na wani malami ko wani babansa ko wani kakansa babu yanzu babu sai dai wanda yake yana rayuwa ana 20 20 bashin shi ya koma 19 18 ko 16 16 bashin amma muna rayuwa a wannan zamanin ka cewa mutum wai bai yadda da hoto ba wannan ma ƙarya yake da hoton nan ake zuwa aikin hajji bai zama duniya ba bai zama kafirci ba da hoton nan ake shiga umra bai zama bid'a bai zama kafirci ba da hoton nan kai makaranta passport bai zama bid'a bai zama kafirci ba da hoton nan ka shiga jirgi ko ma yawon shakata aka je da shi kaje da hoton nan aka komai da hoton ake wayar ka hoto ne kyamaran gidanka hoto ne tibin gidanka hoto ne saka yan uwa ku fahimta da yawa akwai wanda sukan zo da abubuwa kananu wanda bai kai ba la yusmin wa la yugni min juyin na addini akan sa har gisa addinin gaba daya a saka gaba a saka kiyayya a aikata kashe wannan kuskure ne saka yana ba mu shawari mas'ala akan hoto mas'ala ce wacce san zuciya yanzu ya rage zamani ya tabbatar ma kowa cewa in dai gaskiya ake nema to hoto halal ne hoto halal ne in har kace hoto haramun ne to ya za ka yi da kuma asuwar almutaharrika irin bidiyo bidiyo ba hoto ba ne bidiyo hoto ne abinda ake magana shi fa wannan hoton ma ba shi ne sura ba sunan shi photograph sunan shi makina amma idan an zo an karanta hadisin mutum saboda a lokacin la'alla ko bakin jini ne shi ya gabata kana shi sai zo ce haramun ne amma yanzu shi ma ke saka shi ya ce halal ne me ya kawo haka addini kar mu dauke shi a zafi ayan alqur'ani abinda Allah ya ce huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha idan hoto haramun ne kafirci ne kowane irin hoto to shikenan wanda ya fara daukan hotonka Allah ne idan da haramun ne Allah ba zai ba don ya Allah ba bauta maka zai ba amma Allah sai shi tun a cikin mahaifanka huwa allazi yusawwirukum shine wanda yake suranta ku fil arham tun a cikin mahaifa kai fa yasa yanda ya so ya zana ku ya aje drawing din ku wannan Allah shine madaukakin sarki shi yasa da yayi halitta mu yayi mana hakan da kansa zaka ga Allah yana yabban abin da ya mana fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka Allah yana bayanin irin yanda ya tsara mu tsari ne gani tsari ne na kwararre ya mana kai yanda ya kamata ya mana baki yanda ya kamata da Allah ya cire ya barka ido ido daya sai ga idan kuma ya zama bambar bai da zai kara da wani zo da ido ya fara gudu sai ka ga mai ido uku duk abin da Allah in an rage sai abin ya zanto aini ashe Allah gwani ne kuma isasshe ne ya iya shi yasa ya fara drawing din masu mahaifa saka yan uwa a fahimci wannan nassi Allah ya nuna mana shi ya farkon wanda yake ya fara suranta mu a cikin mahaifa kaifa yasha'u yanda yaso wannan hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wanda kaman yanda na faɗa al-Imam al-Bukhari ya rawaita al-Imam Muslim ya rawaita wanda Abdullahi ibn Mas'ud ya rawaito hadisi daga bakin Annabi Muhammad manzo Allah yana cewa inna ahdakum la yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman ɗaya muku ku sani yanda ake suranta halittar yanda Allah ya faɗa to akan tara mutum a cikin mahaifa a yi wannan halittar nan na kwana 40 za a tara halittarsa a wannan kwana 40 din nufatan yana maniyi sun mai kunu alaƙatan sannan bayan kwana 40 ya zama gufin jini sun mai kunu mudgatan sannan ya zama gutsoka shi ma misala zalika misalin haka sannan bayan wannan ya zama maniyi kwana arba'in nutfatan kwana arba'in alaƙatan kwana arba'in ya zama wani nawa arba'in uku wata hudu kenan sannan kuma manzo Allah ce summa yursalu ilayhi malak sai a tura masa mala'ika idan an tura mala'ika wannan mala'ikan fayanfakhu fihi ruh sai ya hura masa rai inji manzon Allah idan ya hura masa rai summa yu'maru bi arba'i kalimatin mala'ikan nan za a umarce shi ya rike abu guda hudu abu hudun nan su ne bi katabi rizqihi za a rubuta arzikinsa wa adalihi za a rubuta adalinsa wa shaqiyin aw sa'idun za a rubuta dan wuta ne ko dan aljanna wa amalihi ma za a rubuta aikinsa za a rubuta aikinka za a rubuta ajalinka za a rubuta kai dan wuta ne ko dan aljanna tun a cikin mahaifa drawing ɗinka yana nan tare da wannan za a identifying ɗin komai da komai Allah sai ya tsara wannan kafin a sako mutum to idan an yi iya wannan ba nan aka tsaya ba manzo Allah yake cewa bayan nan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati ko bi amali ahli ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayadkhul fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhulaha manzo Allah yake dayan ku yayi iya aiki irin aikin mutan yan wuta zai yi ta aiki irin na yan wuta yana yi yana yi rana daya sai ya fito sai ya tuba ana sauran zira'i ɗaya ya rage ya shiga wutan jahannama sai a ce an canza sai kaga ya koma da aiki irin aikin aljanna kuma sai kaga littafin yan wuta ya kauce sai shiga cikin aljanna da aikin yan aljanna manzo Allah ya sake cewa kuma inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna ɗayan ku zai iya yi ta aiki irin aikin yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira sai ya kasance tsakanin shi da aljanna bai sabi ɗaya bane فيعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها والعياذ بالله sai sauran awa daya ko zira'i ɗaya da shi da wutar jahannama sai ya koma ya aikin yan aljanna saboda littafi ya riga ya cewa shi wannan dan wuta ne sai ya koma ai dan dan wuta ne sai aikin yan wuta sai ya shiga wutan jahannama Allah ka bare mu wannan misali ya tabbata cikin Qur'ani irin su Bal'am dan Ba'ura wanda ya kai da cewa har ya samu mukamin kashafi mukashafa ana masa amma ya koma yana aikin yan wuta kuma ya shiga wutan jahannama Allah ka bare mu Allah ka sa ni kyakkyawan karshe to anan Allah yana nuna mana cewa ga yadda yake surantawa manzon Allah sallama kuma ya fassala mana wannan hadisi ita ne take ɗauka da dukkanin ilimin da ya shafi haihuwa da abin da ya shafi zama a ciki duk wanda ya kai wata hudu har yaro ya kai wata shida aka haife shi to wannan dan dan ubansa ne duk dan da ya kai wata shida in an haife shi wannan dan dan ubansa ne bincike a irin wannan wajen ba karamin kuskure bane bincike a irin wannan wajen ba karamin haramun bane laifi ne kuma karshen ta duk wanda ya takura da irin wannan binciken to sai yayi nadama musamman a irin wannan zamani da kwamfuta zai iya maka ƙarya musamman a irin wannan zamani da idan ka yarda Allah zai zarafce ka kwanan nan na gona abin da ya faru a kudu hakan nan sun yi shi a matsayin kwamedi amma kuma akwai sako a ciki ya shigo ne irin ranar balantan ne kuma valentine afuwan wannan ranar sai ya shigo gidansa yana shigowa sai ya samu matansa kun san dama su bi ne akwai afirful afirful ko ranar da ana nuna wauta na duniya to akwai wannan ma shi ma wannan ranar da aka faɗa na ɗaya valentine sai wai ya zo zai mata abin da zai bata mamaki yana zuwa da ya sallama kawai sai sai zo da takarda sai ya ce wa matarsa ki gaya mu wance yar wane ne yarsa ba yarsu ne ɗaya tak ki gaya mu wacce yar wane ne ta ce wannan wani irin wasa ne kuma ta ce ki faɗaɗa mun wance yar wane ne sai ta mai ranta ya ɓata kawai sai shaƙe ta za ki gaya min wacce ‘yar wane ne ko ko sai na shaƙe ciki ta ce me yasa kake min irin wannan sai ce to ga wannan takardar DNA ne na ji an auna an tabbatar min ba ta bace sai ta ce ni kan ban san kowa ba wannan ƴarka ce da ya dage sai yana mata ya razana ta to da ta ga wannan takardar ya ta gaskiya ne kawai sai ta ce dan Allah ka yi haƙuri kaninka wane shine baban ƴarka a'a da yana yin abin da wasa kafin an kada sai kuma ga kanin ya shigo shi kuma ya ji ana hayaniya me ya faru sai ga an shake ta sai ga kuma ga wansa ya tsuna yana maimaita ne kika faɗa shi yana so ta ce ƙarya ta yi ita kuma ta sake maimaitawa ga shi nan shi ne babanta sai shi kuma kai sai fara dan Allah kai hakuri dan Allah kai hakuri shi ya jiyo kan shi wani gaya min gaskiya menene take faɗa sai ce wallahi tun da yadda ta gaya maka nan ni dai na san dai mun yi mu'amala so ɗaya tun daga nan wallahi ba abin da ya sake shiga tsakaninmu sai zo kan ce dan Allah ki ce ƙarya kike mu ta ce wallahi gaskiya nake tun daga nan karshen rayuwarsa mutuwa da hawan jini garin bincike ya binciko kansa ranar mutuwarsa labarin ma fa ba wannan kanin san ba shi ba shi ba shi ya haife ta ba a'a kawai wannan saban Allah da suka yi na rana daya sai aka jefa masa ita a matsayin to shikenan yarsa ba yarsa wace yar wannan ne sai da jarrabawa shi sa Allah ya ce wala tajassasu la tasalu an asya'a in tubda lakum tasukum sabani wannan an ce wala tajassasu sai karka yi jarin jos a wala tajassasu kar ku yi bincike dan kan na wuce ban fassara ba kar ku yi bincike ba komai ne ake so ka tsananta da bincike ba shi yasa manzon Allah ya ce idan mutum zai dawo gida in dai ba irin yanzu zamanin waya bane ana son kai waya wa iyalinka inda da dare zaka dawo amma a sunna ana so mutum ya dawo ne ido na ganin mutane kada mutum yana dawowa da daddare ba dan ya ga iyalansa ba dan ya zo ya ga me suke yi waya ce na muku ba zata wannan kuskure ne ba a haka a sunnan manzon Allah annabi sun ya dawo ma sai ya tsaya sun ji karan muryarsa a masallaci inda wani abin da ma suke yi wanda baya so za su shirya in ma wata da bata yaro ba za ta yi kwalliya domin annabi ya zo ya same su a sifa mai kyau haka sallallahu alaihi wasallam yake to Allah yake cewa la ilaha illahu wannan ubangijin da yake tsara mu a cikin mahaifa babu wani Allah sai shi ƙarya wayancan suke uzairu ba Allah bane ƙarya suke yi isa ba Allah bane ba kuma dan Allah bane ƙarya suke maryamu ba Allah bace wannan haka Allah ya faɗa la ilaha illa huwal azizul hakim babu wani Allah sai shi al aziz ya buwaya a saman kowa al hakimu gwani ne cikin abin da yana halittar annabi isa gwani ne cikin yadda ya sanya sai tuna maryamu ta haife su gwani ne cikin kashe uzairu da ya raya shi gwani ne kuma cikin turo annabawa ga baki ɗayansu na'am هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرافقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
wato wato wannan aya na alkur'ani ya satar da ni wani abu ne game da ulul albabi wanda yanzu za mu ji yadda ulul albabi suke ja da da wahin da ake cewa wato sufaha'ul ahlami wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya sokar da ita ne domin ta warware wasu masail wanda wa'annan matsaloli guda biyu a cikinsu matsala na farko bayan kafa tauhidi matsala na biyu shine wato wadahantar da alkur'ani wanda da yawa mun samu matsala wajen wannan abu guda biyu a wajen kafa tauhidi aka samu wasu wanda su kuma suka sauka akan layi sai suka zama mujassimai sai ya zamto suna mai da Allah jiki a wajen kuma tabbatar da alkur'ani sai aka samu wasu sai suka kidime sai suka rude ba su yi imani da wasu daga cikin maganganun manzon Allah domin alkur'ani ma maganan annabi Muhammad ne kamar yadda hadisai maganan manzon Allah ne alkur'ani maganan annabi ne dan a bakin shi muka ci kuma ba da kurmanci ya karantar ba da magana ya karantar sai da ya zama maganan sa mu tukun ya zama maganan Allah wajen mu shine sai da ya zama maganan Allah kafin ya zama maganan sa amma mu sai ta fara zama maganan manzon Allah a wajen mu kafin ta zama maganan Allah wannan haka take a wajen mu domin duk Qur'anin da ka zo karanta wanda ba ita annabi ya karantar ba a wajen ba maganan Allah bane me yasa saboda ba ta fito daga maganan manzon Allah to wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa يا رسول الله وإن ولد كذا كيف سني هو الذي أنزل عليك الكتاب الله شي سوكر مكة دولنا للتافي على القرآن منه آيات محكمات أتكين سأقوي آيوري محكمي آية محكمة إرس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آية محكمة shine ka ji Allah ya gaya maka kawai qul wallahu ahad ka gaya musu Allah shi ɗaya ne wala musu Ibrahim yace duk Qur'ani babu aya muhkama fiye da wannan wacce ta yi bayani aya ɗaya ne kawai kace qul huwallahu ahad ka ga magana Allahu samadu shine mai abun nufi da bukata Allah shi kadai yake ba ta da wani bayani yanzu ta ma wani bayani qul huwallahu ahad an ce Allah shi kadai ne to me bayanin da za maka so kake amma bayani akan Allah din ko akan shi kadai din sai da aya ta muka ma babu wani duk wani malaman duniya ba su sabani akan wannan ba kawai Allahu ahadu Allah shi ko yake wannan ita ce shugaban mu kaman ayoyin alqur'ani sannan kuma Allah sai ke cewa hunna ummul kitab duk ayoyi mun kamai su ne asas da aka gina alqur'ani akan su amma wa ukhar akwai wasu wa'inda su ma ayoyi ne Allah zai ce mutashabihatun wannan masu rikitarwa ne ayoyin alqur'ani ne amma kuma suna rikitarwa idan mutum bai san wa'innan ayoyin ba to yanzu nan zai rikita ya afka cikin wani hadari da zai gagara fita cikin wannan ayoyi haka idan mutum bai tsaya ya kula da muhkamat ba yanzu nan zai tsaya ya dinga dawurwurniya a cikin fili tarwai wannan ya sa alƙur'ani za ka ga wasu yin ƙur'aniyin sai su ɗauko hadisin annabi muhammadu wanda wannan hadisin ya yi bayani sai su ɗauki hadisin ƙwara ɗaya sai su karanta sai su ɗauko wani hadisi su karanta sai su ce maka ka haɗa min wa'innan idan sun yi daidai ba yanda za a yi a ce wannan shi ya ce kaza wannan shi ya ce kaza wannan kuskure ne wannan ba daidai bane ba nan alqur'ani Allah ya gaya mana ayatun mukamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabiha akwai wanda aya ta mukama to haka maganar manzon Allah akwai magana muhkam wanda an kyautata maganar an iso da shi yanda ya kamata a ji shi akwai maganar kuma mustabihi ne wanda dole baka isa ka fahimce shi ba rikitar da ke zai ai ilimin ka ba ɗaya ke da annabi Muhammad ba me yasa aka samu hukamai a Qur'ani saboda ilimin ka ba ɗaya yake da Allah ba wanda yake maganan ya fi kwakwalwanka dole kana jiran bayani kana jiran ka gane me yake nufi to wannan shine abin da yake sauka a cikin Al-Qur'ani akwai abubuwan da idan Allah ya faɗa to sai ka saurari me Allah yake nufi tukunna kafin a gane wannan magana to shine Allah subhanahu wataala yake cewa akwai ayoyi wanda suke muhkamai akwai ayoyi wanda suke mutashabi'ai wanda kuma kai bayanin su muhkamai ga irin yadda suke mutashabihai ga irin yadda suke zan so na karanta wannan tafsirin wannan ayan da larabcinsa na cikin firiya da tafsir firiya da tafsir shine tafsirin da muka sani wanda aka fitar daga abdullahi jezube wanda ya bibi daga cikin kasar kasar kasar da aka fassara alkur'ani mai girma to amma abin da ke ciki shine ƙarƙashin wannan ya yi bayani hatta irin yadda aka tattauna akan mutashabihatu da muhkamatu na yin alƙur'ani daga cikin abin da yake cewa wa ukhar mutashabihat ayoyi mutashabihat wanda suke rikitarwa la tafhamu ma'aniha ba a fahimtar asalin ma'anansu ka awailu suwari kaman farkon farkon surori irin a ce maka hamim alif lam mim kamar yadda zai kai bayani ba kowa ne yake fahimci ma'anar su ba alquran alqurani wa tafawu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sifanta alqurani ga baki ɗayansa bi annahu muhkam sai ma alqurani dukkanin sa gonin magana ne Allah sai ke cewa lallai kitabun uhkimat ayatu wannan alqurani dukkanin ayoyinsa an mai da su gwanaye ne kowanne hakimi ne to wanda yace zai ɗauko maganin manzon Allah annabi ya ce anan kaza a can ya ce kaza ya za a fahimta to haka zai sake buga Qur'ani dan nan Allah ya ce mana hunna wa ukhar mutashabihatun akwai wasu ayoyi wanda su ma mutashabihai ne nan kuma Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu dukkanin ayoyin muhkamai ne ya za ka fahimta dole a shi ka kuma ga malamai su kuma sun je sun istisqa'i daga wajen manzon Allah sai annabi ya bayani a fahimci me ake nufi to wa'annan ayoyi na alkur'ani ga baki ɗayansu Allah ya ce mu kawai ne ma'ana ayoyi ne gwanaye wanda zance ne mai kyau fassara muhkaman kullan dukkan alkur'ani sun zama masu hikima ga baki ɗayansu hadha li annahu badi'u fi nizamihi wa ma'anihi wa fasahati wa balagati ai abinda ake nufi dukkanin ayan alkur'ani gwani ne cikin zance badi'i ne cikin tsarinsa da zirinsa babu kuskure a cikinsa wa wasafa alkur'ani bi annahu بأنه كله متشابهات sannan kuma qur'anin Allah ya sake tabbata qur'ani yace dukkanin qur'anin ko mutashabihi ne me dalili Allah yace Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabiha Allah yace ni na saukar da alqur'ani mafi kyau littafi kuma mutashabihi me rikitarwa malamai suka tafi menene ma'anar me rikitarwa shine take cewa zalika li shibahi ba'dahu bi ba'd domin alkur'ani kowane aya yana kama da kowane aya ta wajen gwani qur'ani ko ina yana haɗe da ko ina dukkaninsa maganan Allah ne wa wasafa alquran bi annahu qismani fihi muhkamun wa mutashabih sannan kuma Allah ya rubuta qur'ani yace kashi biyu ne akwai mutashabihi akwai kuma wanda yake ghairu mutashabih wanda shi ba mutashabihi bane to idan an ce mutashabihi shine wanda ya rikitar idan an ce mukami shine wanda yake wadihu dalala wanda dalalarsa ta isa a bayyane babu wani sabani a cikinsa to da Allah ya bayani sai Allah ya ce akwai wani kashi wani kashi kuma shine wanda Allah ya ce warasihuna fil ilmi akwai wa'inda su kuma sun samu rusuhi a cikin ilimi Allah ya haska musu wa'innan suna fahimtar alqur'ani ko kuma kace warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bi wanda suka zama rasihai a cikin ilimi sukan ce mun yi imani da duk abin da ke ciki da mu kami da mutashabi din duk mun yarda na Allah ne mun yi imani da shi to wannan a daga cikin muhukamai shine muka ka ulwala ulwallahu ahad mutashabihai a cikin su shine kaman ka ce Allah subhanahu wataala ya ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa ubangiji ya daidaita kan al-arshi anan wasu suka ce ai istawa yana nufin jalasa ala al-arshi Allah ya zo na al'arshi wanda wannan Allah bai faɗa haka ba wasu kuma sai su a ar-rahmanu ala al-arshi istawa sai su ce ka'ada ala al-arshi ubangiji ya zo na kan al-arshi wanda idan muka duba littattafai irin al-imam al-harari ya kawo a cikin littafin sa al-maqalat as-saniyya na fi kasbi dalalati ahmad ibn taymiyya ya hakaito yanda ibn taymiyya al-harrani ya je shi kasan dimashq ya hau kan minbari da ya hau kan mimbari yake fassara wannan ayar sai ce Allah ya zauna har ya kawo wani hadisi na nuzul sai ke cewa yanda kuka gana hau kan mimbarin nan haka Allah yake wajen saukowa step by step ƙarshe aka hau shi da duka ala ayi halin dai ma'ana malamai wasu sun zirme a irin wannan fannin wasu kuma sun yi kokari wajen su fita a cikin wannan bayani to anan irin wayannan ayoyi irin da da Allah yana cewa was sama'a banaina ha bi aidin wa inna la musiwan sammai mu mun gina ta da hannayenmu mun gina ta da mene hannayenmu wani wajen kuma zaka da Allah subhanahu ya cewa bal yadahu mabsuta ne hannayen Allah mabsuta ne a cikin kaske guda biyu idan kace Allah yana da hannu can Allah ya ce bi aidin hannaye da yawa nan kuma Allah ya ce yadani hannu guda biyu to wanne ne daidai mai hannu da yawa ne ko mai hannu guda biyu ashe wannan dole akwai abin da Allah subhanahu wataala yake nufi sannan idan ka ɗauko irin wannan shi irin su ar-rahmanu alal arshi ba shi ma za ka gan su maganganu ne suna nan da yawa a hadisai ma za a iya samun irin wannan kamar hadisin da muka faɗa hadisin nuzul wanda shi ya fi rikitarwa a cikin dukkanin hadisai wanda manzo Allah ya cewa ubangijinmu yana saukowa sammai ta bakwai idan har lokacin asbahi ya kusa yana cewa wane ne mai neman roƙona in biya mai bukata waye mai neman gafara in yaje masa waye mai kaza Allah sa ta yana haka wannan ma hadisi ya zama zuri to dukkanin abin da malamai suka fahimta a cikin sa shine idan kaji Allah ya ce yadu to dole sai an yi tawilin wannan ko kuma a yi tafwili tafwili shine a yarda da abin da Allah ya faɗa yanda Allah ya faɗa Allah ya ce hannu mun yi imani da yanda ya ce hannu sannan idan kuma Allah ya ce hannaye mun yi imani da yanda ya ce hannaye amma babu kaifiya babu takyifi babu tashkili babu sura yanda Allah ya faɗa kai haka yake mun ji mun yi imani da shi sannan kuma akwai wajen da idan ubangiji ya faɗa ya zanto kuma an ki ai tafwidi to dole ai tawili tawili shine in dole ya kawo bukatar sai an fassara to ana bukatar a fassara wannan ayan ta yanda ta yi daidai da suran da sifan ubangiji madaukakin sarki ba da suran dan adam ba domin Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un idan ka ce Allah yana da hannu mu dai mun san ga hannu a yadu aljariha hannu wacce take na gaba shi kuma Allah subhanahu wataala ya ce bai kama da dan adam ba ta yaya zamu kasance Allah da dan adam idan ka ce Allah yana da kai ko yana da fuska yaya zani mun san Allah bai kama da dan adam ba kuma ka ce yana da hannaye ko sufa irin dan adam ya zani to idan ka ce Allah yana da shi Allah ya ce kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ubangiji ya ce duk wanda yake doran kasa sanin zai kare wayar kawo rabbika zatin ubangiji ka anan wajen fuska ne ma'ana hannayen da su kone kafafun da su kone majanjaman da su kare ko fuska ne sau ya zama sauran Allah ashe wannan kuskure ne da ake ɗaukowa wajen fahimtar irin wa'annan ayoyin alqur'ani muna bukatan a dolan dole in da mu fahimci wannan ayoyi mu koma zuwa ga abin da malamai suka fassara shi Allah ya taimake mu to abin da nake so na kawo shine shewar jallani yana cewa wata rana ya da wani balarabe amma wannan balarabin malami ne malamin abin da ya faru da shi sai ya zo yana so ya tattauna da shi a irin ayatu sifati irin wayannan ayoyi akan cewa Allah subhanahu wataala yana da gabar yana da yamma yana da kudu yana da arewa ya ce tabi'ani fil hijab na je kasar larabawa mutumin ya dinga bina hatta jalasa bi janni har sai ne zo zauna daidai yadda na zauna ya zo gab da ni wa fara yas'aluni tukun ya fara tambaya ni qala min yake mini man lam yatakid anna allaha jalisun fawqa al-arshi faqad naqasa imanahu imanuhu aw laysa bi mu'minin duk wanda fa bai ce Allah yana zaune kan al'arshi ba dabar yace to wannan bayi da imani in baka yadda Allah yana zaune kan al'arshi sirrin ba imanin ka ya rushe sannan bayan ya gaya min wannan sai na ce meye ne sai ce ai Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi tawa Allah mai rahama ya zauna akan ya daidaita akan al'arshi sannan ya kawo hadisin nan aina kana rabbuna ina ubangijinmu yake قبل أن يخلق السماوات والأرض كافيا يعني لتسمي لك السيد سيكاو حديث نن أكي سوى عين الله حديث زارية وأن ذلك ونن بياني من إنسان إنجسكي يجد يكامو ونن يقرا ده حديث إن الله خلق سبع سماوات فاختار السابعة Allah ya halitta sammai bakwai tukun sai zaɓi ta bakwai ɗin sai zamto nan ne wajen zamansa a billahi yace sare da alayya hada kullum ya kano irin wa'innan ruwayoyi ya karanto su ya ce min su ne dalilin da yasa ya fahimci wannan duk wanda bai ce Allah yana zaune kan al'arshi ba zama irin namu wannan bayi da imani fa qultu lahu yace sai ni kuma nace to ga amsa na ana ra'aytu anna Allah zakara li nafsihi arsha a qur'ani na karanta na ji inda Allah yace zul arshil majid Allah yana da al'arshi ne al'arshi gado to yana da babban gado wa kursiyan na karanta qur'ani yanda Allah ya ce yana da kursi shi ne wajen zama kujera kenan ko me Allah ya faɗa dama a cikin suratul ayatul kursi ko Allah ya ce yana wasi a kursi wa samawati wal ard yana da kujeran da ta fi girman sammai da kasai sannan kuma na ji lalle Allah ya faɗa haka sai ya ce wace to amma ni yanzu fal arshu wal kursiyyu ga'ibun anna da al'arshi da Allah ya ce yana da shi wanda ka ce Allah yana zaune da kursi da Allah ya ce yana da shi wanda ka ce ita ma kujeran Allah ne wasu ka ce wai Allah yana zaune kan al'arshi amma ya san kafa akan kursi a'udhu billahi ya ce to wannan gaibin annamu ba mu gan shi ba walakinahu sai ce ni kar mu je sama mu zo kasa zakara anna lahu baitan Allah a Qur'ani ya gaya mana yana da daki ko sannan ya san yadda kujera ne amma yanzu a qur'anin kuma Allah ya tabbata yana da ne daki wa annal masajida lillahi ko sannan kuma dakin kaba dakin kaba yana ne dakin Allah ne da karbu da ita wa hana hana inda bai tilana yace ko sai aka dace lokacin da mun muna Madina muna Makka ce ta to alhamdulillah kaga san sama kujera ne aka yi maganganu an yi maganan gado to nan kuma nan kasa daki aka yi magana ga kuma ga mu ga dakin sai ce ga ni ga dakin ita alhamdulillah kar ma mu ja gaba wa hana min inda baiti al'ana ga mu yanzu a daki zakara anna lahu naqatan a qur'ani kuma Allah ya ga mu yana tabuwa ita ita kujera zama ake yi gado kwanci ake tabuwa kuma fa dare ake hawo ko Allah ya ce mana fa qala lahum rasulullahi naqata Allahi wa suqiyaha Allah ya ce yana da taguwa kaga taguwa ne ya kamata a ce za a ga wanda ya hukanta an fahimce ni ko har ra'ayina hu rakiba naqatan qaddu yace to yanzu yana so tambaye ka al'arshi kana so ka bar labarin abin da baka gani ba dukkan wanda ya magana kan al'arshi shi ba yace bai gani ba a cikin akwai wanda ya ga al'arshi akwai wanda ya kursi amma dai Allah ya ce yana da su ko to amma kuma idan al'arshi da kursi kujeru ne to a duniya muna da abin da ya fi al'arshi da kursi kuma na Allah ne shi ne ɗakin kaba ɗaki ɗaki ai ya fi gado a daki a gado dai a daki ake samun shi to Allah ya ce mana da gado a duniya ko ba ka bane ba na biyu kuma abin hawa duk babu abin da zai koyi ka kaman dakin ka babu kuma abin da zai nuna kai torere da kai kamar abin hawan ka dan shi ba a waje dai kace ba in ka zanta wani ya fa abin hawa to za ta fi ne to Allah ya ce mana yana da taguwa kamar yanda ya ce mana da yana da kujeran zama kai ka dauke shi a kujera ya ce a kujera kace yana zama to yana da daki kaga nan ma yake ce yana kwanciya ko yana da taguwa yake ce yana hawa ko sai ce to dan Allah na duniyan nan mu fara fahimtar na duniya kan mu je na lahira tun da kake ka taɓa ganin Allah akan taguwa sai ya shirya ce gaskiya ban taɓa ganin shi ala la ni fa ban taɓa gani ba yace haza baitullahi nan da shi ɗakin kaba in dai wancan taguwar ka ce baka ganta ba to ga ɗakin kaba tana gini kowa a duniya ijma'i ɗakin Allah ne yanzu ka yadda mu je mu bude in mun gani in mun bude zamu ga Allah a ciki in shiru yace kai gaskiya ba za mu ga Allah ba wai abin da ka raka muku wannan sauran hujjoji ana iya kawo amma wannan hujjan hujja ne mafi soki ka san hujja ne wanda ba za ka sha wuya ba in tattakullaha yaj'al lakum furqanan in kun tsoron Allah Allah zai ba ku hujjan to sanne yace ka yarda ba za mu samu ba yace gaskiya in mun shiga ba za mu same shi ba kuntu yace sai na sake ce mishi in kunna idza dakhalna baitahu la najiduhu la najiduhu wal halatu anna al insana yujidu fi baytihi yumkinu an arshahu aidan idza atainahu la najiduhu fawqahu yace to idan har yanda ka yadda cewa nan fa ga dakin Allah dakin sa ne amma ka yadda in da mu shiga so dubu ba za mu ga Allah ba ba kuma za mu same shi a ce a kwance ba to ai al'ada in dai ba za a iya samun mutum a dakin sa ba to ai za ta iya kujerar ma mun je mu ga ba Allah akai tun daga na duniya wanda za mu gani ba mu gan shi a ciki ba in dai ba za ko ba imanin dan gwari bane wa ka ce gwari ka san Allah ya je maka da yace ni ga gida ga gida muka zauna ga gidan mu ga gidan shi an ce Allah ba an ce dakin ka ba dakin Allah bane ga daki da daki sai na koma imanin gwari to shine ya fito wannan sai ke cewa idan har ka ce dole he an ga Allah a can dole he an yi imani Allah na zauna kan al'arshi dole he an yi imani yana zauna akan kursi to imani fa dole he an ce Allah yana cikin dakin ka ba kuma dole he an yi imani yana kan naka tallahi tunda ya ce taguwa ne me zai taguwa in dai har da ka hayyano cewa kujera Allah ya yi ne don ya hau to ya yi ɗaki don ya yi menene to kawo ko gaskiya ba haka ba dan ɗakin nan na san an gina an rusa ce so 20 akalla malamai wasu sun ce so tara wannan gin ɗakin kamun fa ba ita bane na zamanin annabi ahlan bikum ahlan ba ita bane na zamanin manzo Allah to idan da ka dinga kawo irin wa'annan bayan annabi ma fa an rushe aka sake gina ta kusan har so biyu haddad ibn yusuf al-saqafi shi ma ya rushe ya gina kuma a ce wannan ɗakin Allah a cike ke zaune haka al'arshin ma in ka je Allah ba zaune ke ba haka al'arshi in ka je Allah ba zaune ke ba idan ko ba haka ba to zan maka tambaya ni dai ga na duniya ina gani na ga na ga ɗakin Allah dan ni na je na gina na taba na ta ji ka ga irin wannan gari a ce Allah ba ba jiki bane ko ba a ganin sa kuna ganin bidiyon cikin ɗakin ka ba wa ta kunna maka ga inda Allah yake a ciki Allah ya taimake mu sannan sai yake wata to gaskiya na yadda da kai a wannan aya gaskiya magana ne ya kama hankali ka san in magana ya fito daga imani to imani ake da shi sai ce amma yana son tambaye ka shi dan Allah yaya zan yi da hadisin nan da annabi ya ce yanzu rabbuna kulla lailatin duk da daddare Allah yakan sauko idza mada sulus idza mada sulusul laili al-awwal idan sulusun dare na farko ya wuce kamar karfe biyu wa yaqulu Allah yana cewa hal min sa'ilin fa utiyahu akwai wanda zai zo ya roge ni in bashi hal min da'in fa astajiba lahu shin akwai wani mai roƙo na in amsa mishi hal min mustaqirin fa aghfir lahu shin akwai wanda yake neman gafara na in gafarta masa in ji Allah da kansa yace shi Ibrahim wannan kuma hadisi ne muslim ya rawaita sannan kuma wasu marwaita ma sun rawaita yaya zan yi ka bani amsa akan wannan in ka ba amsa kan wannan to zan gamsu sai ce hazan nuzulu dalilun ala annahu fawqa yace kaga tunda Allah ya ce dan sauko daga sama wannan wannan dalili Allah yana sama ne kawai bai kasa Allah a sama yake yana saukowa shi sai ce qultu lahu sai nace masa na'am yanzu kullu lailatin haka ne yanda Allah ya ce yana sokowa mu mun yi imani da ita a haka ba ta nishi yanzu kulla lailatin wannan tafwidi ke da shubra yake amanna da zalika kuma mun yi imani da maganar manzon Allah babu ta akan wannan magana walakin hadha alquran yaqulu sai dai fa mu koma alqur'ani alqur'ani ya faɗi wasu maganganu alqur'ani ya ce inna allaha anzala alaina thamaniyata alwa'in minan na'am qur'ani ya ce Allah ya saukar mana da dabbobi guda takwas saniya Allah ya ce an saukar da ita ga sama ne sannan kuma bijimin saniya ne sunan shi sa sa an sauko da shi daga sama ne rago Allah ya ce daga sama aka sauko da shi akuya ma Allah ya ce daga sama ne cinki Allah ya ce daga sama ne sannan kuma bunsuru ma daga sama ne sannan wa'innan dabbobin raƙumi da raƙuma su ma daga sama ne shi sai ce to amma ina son tambaye ka Allah ya ce min al-idl ithnain wa min al-bakar ithnain wa min al-da'an ithnain wa min al-ma'ad ithnain wannan kowanne bibbi ne har guda takwas hadihi samaniyatu wa innan ba ma Allah ba su takwas ne amma Allah ya bada labarin an sauko da su daga sama akhbar Allah annahu anzalaha min as-sama'i ilayna Allah ya ba mu labarin ya saukar mana daga sama nanu na kullu yawmi na katanta lidu ba'iran yace ni kuma abun mamaki ni ba kullun a garin mu mukan ga taguwa ne take haifan raƙumi amma ba sauƙowa suke daga sama amma kuma haihuwa muke gani sannan sai mu ga akuya ta haifi rago sai mu ga akuya ta haifi kai mene suru sai mu ga tinkiya ta haifi rago kuma Allah ya ce saukowa ake yi da su daga sama kun fahimta su bai nan bayan Allah ne ba Allah bane an ce ana sauko da su daga sama to mun a zahiri ga shi amma mu hanya muke ganin ana yi sai ce to yaya zami wala hanu mushahidu ummahatu ha taliduha ko a duniya muna ganin ga iyayensu suna haifan su amma kuma abin da qur'ani yace saukar da su ake yi la na'rifu hakikata kaifa nazala min samai har yanzu ba mu san yaya abin suke sauka ba sai shiru yace to idza kunna la nafhamu nuzul al hayawanat kaifa nafhamu nuzul al maula jalla wa ala idan dai dabbobi Allah ya ce ana saukar da su daga sama mun yi iya kokari hankalinmu bai ganar da mu ba yaya za mu yi mu gane saukan Allah kuma ya ce tun da na gaya mai wannan fasakata sai shuru bai sake kawo wani magana na ce ina ma da ya ta kawo mai samun karatu wannan hujjojin yan uwa abin da ya na karanto muku wannan mun saba kawo hujjoji na hadisi ka za mu yi bayani aya ka za mu yi bayani amma wayannan hujjojin shi ba tsare ta maganganun manzo Allah yake ba ba tsare ta maganar Allah yake ba a'a abin da yake nuna maka shine kai imani da abin da Allah yake Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah ya daidaita akan al-arshi amma sai yake kore maka kaifiyar yadda zaka ce to ai in an ce ya daidaita ma'ana yana zaune kenan in an ce ya daidaita yana kwance kenan in an ce al-arshi in an ce al-arshi yana kwance kenan subhanallahi in an ce ɗakin Allah yana ciki yana dunkule in an ce kaza wannan ne so ya kore maka kun fahimce ni saka mu mun yi imani da abinda Allah yake a cikin mutashabihatu mun yi imani da abinda Allah yake a cikin mukamatu ba ma karyatawa mun gaskata amma ba ma yi wa Allah kaifiya to shi ne sai shi ma ya kawo magana na karshe yace al mutashabihu duk ayoyi mutashabihai masu rikitarwa al madhhabu sahihu fihi madhhabu shafi'i mazhaba mafi inganci akan ayan alqur'ani yace shine ku dauki mazhaba irin na al-imam shafi'i malamin malamin al-imam al-bukhari menene wannan amanna bima qala Allah ala muradillahi in ka karanta ka ce mun yi imani da maganan da Allah ya faɗa amma kuma a yanda Allah yake nufi ba yanda wani kafir yake nufi ba ala muradillahi wa amanna bi kalami rasulillahi ala muradi rasulillahi kuma matsayinmu shi ne mun yi imani da maganan manzon Allah a yanda annabin ya fahimta yake so haka muka yi imani mu ba mu damu dole mun san menene hakikanin ma'anan al-rahman ala arshi ba ba mu damu dole mun san hakikanin ma'anan cewa kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul ikram ba wannan shine hakikanin ma'anan abin da muka yi imani idan mun fahimta shine maza ba shi anan shi maza ba shi ne tafwidi tafwidi dama akwai tawili akwai tafwidi akwai tafsiri tafwidi shine abin da duk sahabbai suka fi akai shine yanda Allah ya ce mun yi imani kawai wannan al-Imam Malik shi ma kan wanne yake wani ya tambaye shi an ce Allah yana zama kan arshi yaya ne ya ce alkaifa ma'lumu in ka ce yaya ne kamar yaya ya in ka ce Allah ya zauna tare da shi mutum don mutum ne kawai in an ce ya zauna za a gan shi ya zauna kan kujera kuma ka da shi gangan jiki amma din da ya ce yana ya ce ba fa cewa yana zaune ba istawa yayi istiwa'i istiwa'i din nan malamai suka kan cewa yayi istiwa'i ne cikin halittansa to shi kenan Allah ya daidaita kan al'arshi amma kuma Allah kuma ya ce mana huwa fis samai ilahu wa fil ardi ilahu shine a cikin sama shine a cikin ƙasa sannan kuma in ka ce can yayi munajati da annabi annabi annabi Yunus a cikin ruwa ne fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta a cikin ruwa ne amma yana cewa babu wani Allah sai kai hadisin manzon Allah ya ce da mutum ɗayan ku zai hurga guga a cikin rijiya mai zurfin gaske gugan ba za ta tarar da ba bai ta tarar da Allah hadisi ne kuma sifatar da Allah sannan ga Qur'ani yana gaya mana cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke Allah na tare da ku to me yasa za ka yi imani da kai ar-rahmanu ala al-arshi sawa wa innahu kuma ka kare ta su idan an zo an karanta wa huwa ma'akum aina ma kuntum sai ka ce bi ilmi wa ya fassara bi ilmi kai ma yanzu ka ce ar-rahmanu ala al-arshi sawa ne ya ce maka bi ilmi kai kuma ya za ka yi kira to ayyaka ne na karanta maka cewa huwa ma'akum aina ma kuntum kace Allah yana tare da ku duk inda kuke sai kace min da ilimin sa kana karanta min ar-rahman ala al-asfa'il ma nace maka min ilimi da ilimin sa mun kora Allah ne da kai mu tabbatar da abin da Allah ya shi ya ce yana sama mun yadda ya ce ya kasa mun yadda ya ce akwai dama mun yadda babu yadda Allah ya ce bi kulli shay'in muhit ya ce wa komai malamai da suke sabani akan wannan abin da zai ba ku mamaki malamai wanda suka yi sabani suka tafi akan cewa su Allah yana zan al'arshi da yawa wanda suka daga baya sun rushe wannan magana misali a ibnu taymiyyah al-harrani ya tafi akan cewa Allah yana zaune akan al'arshi wanda kamar yadda na faɗa muku ga littafi na al-maqalat sunniyya ba fi kashi da ba na san tafi cikin maganganu ne na wane ya ce wane ya ce wane ya ce sai san dauki maganan jagora daya wanda in yi magana kowa sai ya gane kuma wannan hujjan duk yanda za ka yi ka garar da wani baka da wani hujjan da za ka kawo shi ba bai ce maka ba haka bane a arrahman ala arshi sama haka ne mun yi imani da shi amma shin yanda kake ga tunani ya kore maka tunani akan Allah ne ba a gane Allah da tunanin dan adam sai kace yana zaune ne irin yanda na zauna a'udhu billahi kame da kanka irin Allah shi kuma yace laysa kamithlihi shay'un saka in Allah yace yana da hannu to bar hannun a fahimta amma in ka dage kace hannu ne irin namu yanda suke fasarawa Allah yana da hannu hadda ma a maka sifan dantsansa katoto ne wani ma a cikin su yace wai ku tambaye ni komai na Allah banda abu guda biyu banda gemu da al'aura a'udhu billahi kaga wannan gunki ke butawa katoto saurayin gunki wallahi amma in Allah ne ba haka ake surunta Allah ba yan uwa ku fahimta ban so na tsaya a nan ba na so mu shiga bayanin badar na shirya a badar ɗin nan kuma sai gashi lokaci ya cinye mu sai aka na ƙarsa ayan ban ƙarasa ba to Allah ya bari cewa fa amman ladina fi qulubihim maradun wanda zuciyansu akwai ciwo na rashin imani ko kuma ciwo na jahilci to su abin da suke yi fa amma ladina fi qulubihim zaygun wanda zuciyarsu akwai karkata wato suna da karkata na munafici kenan fa yattabi'una yake suna bin ma tashabaha abin da ya zamto ya rikitar minhu na daga cikin alqur'ani ibtigha alfitnati domin neman ta da hayaniya wa ibtigha tawili da neman dole ya sun fassara shi wannan ba haka yake ba wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah ba wanda ya san fassararsa sai Allah maganan jiya kenan al-imamu sudi yace shi bai sani ba Allah ne kowa sani wani yake kafiri ne ɗazin wani daga cikin ɗan uwa wanda muka yi karatu tare ya zo haka kawai ana hira ta ce yake cewa ya ji muna ali imran sai kunna tafsirin ni ban sani ba sai je muna karanta alif lam mim yanti allah alim muradi ya zalika sai ce kai malan ka manta yanda wani dakta yace mana al-imam suyuti kafiri ne dan ya fassara wannan aya aka dinga hayaniya na ce ikon allah Allah haka ne sai ce aika saurara ni ma da mai rabbi wai yana ce u'allimu rima ya ta kulle yawmin falan mastar da sa'idu hura mani na jima ina koya mai harbi amma da dantsansa ta kawo sai harbe ni halaka ma ka harbi babanka ne shi ne ke cewa fa yasbu al mashhad min salati tutu ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal rasifuna fil ilmi wanda suka samu tabbata ilimi yaquluna amanna bi suka ce mun yi imani da shi kullum min inda rabbina Allah da yake mana da al'arshi yayi istiwa'i shi yake mana yana yana ƙasa tare da mu shi yake mana yana ƙasan ƙasan ƙasan can shi yake mana kuma bi kulli shay'in muhim shi yasa yace al-awwal al-akhir az-zahir yace al-batin duka wannan sifofin sa ne shi ne kawai yake cewa shi ne a bayyane shi ne a boye ka taba ganin abu iri daya fa diddin diddin hayyar al-qalb wal lubba shi kadai ne fa yace shi ne farko kuma shi ne karshe kuma yace shi ne a bayyane shi ne a boye to waye yake da irin wannan sifofin sai kai imani da shi yace shi ne a sama fi sama ilahu ya sake cewa fil ardi ilahu to kai imani da su kullum min inda rabbina dukkan su daga Allah yake wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu wanda ya isa ya fahimta ya wa'azantu sai masu hankali Allah ka ba mu hankali ka ganar da mu cikin ganewarka sadaqallahu alazim sadaqallahu alazim
Assalamu alaikum. Mai tambaya kawar Hassan yana cewa Allah ya kara mace lafiya da imani da nisan kwana. Ya ce yana tambaya game da azumin arfani. Yawa ya kan zo a ce can za a azumin arfa kaga kamar Najeriya ba za a ɗauki azumin ba wasu wajaje a ƙauye. Wasai ce wasu malamai sun ce aka yi sai a bari sai gobe shin yin yaya matsayin azumin arfan an yi shi a gobe tun da littafin bai zo ɗaya ba
ranar dai da aka yi arfa a makka in ba kai ba to kar kai kai duk da wasu sukan zo- zauna su yi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumi ranar da mutanen mu suke azumi haka aikin hajji ran da ake aikin hajji arfa ranar da ake arfa ne saka in ana yin arfa kawai da dama ka yi ka yi azumin ka amma in ka so kai kana bin kirge ne shikenan ni yanzu bari jam kora ba daya wani mai kirkina da na canza ko ya fadi kada muku dafi wallahi ko kun ga yadda muka da azumin nan da za mu zo ranar 29 ya sarkin musulmi ya ce bi gani ba ko da wani ya zace ya gani ba zan yi ba zan ci gaba da azumi na zaɓi kawai zan ɗora mu wani rataya masa kuma bai ne sai dai idan na gani ne ko kuma na tabbatar da ganinka ko kuma kamar yadda a baya shehi zai zo ya ce an gani to wannan ina da hujja amma haka kawai wai in tsaya wai in sarkin musulmi ya fito ya ce an gani in ce ni yana gani da idona in ya ce ba a gani ba ma in ce ni gaskiya ni yanzu na dan rejectin ka gani sakararin da aka ce ana yi ni ina dan na ji wani magana faton mu na mushar sare ne dan zale ce shi yana wa roƙo a haƙura da wani takura da sai gani sai ganin na in kawai sauri ta gani a yakin min kawai bana da akwai iklim iklim shine yanki yanki ne da duniya yanzu kuma duniya a waje ne take global ne da ne ana yanke yanke continent continent yanzu kuma global ake globalization ne idan an ga wata ko da abu ɗaya ne kawai duniya ta ɗauki azumin ma mana gaba ɗaya ba wani laifi bane ba amma abin da dan faɗa shine ganin wata matsala ce mai zurfi da wasu suna son sai an girmama abin sai an girma abin amma ni abin da nake so in kira al'umma shine yadullahi ma'al jama'a Allah yana tare da taron al'ummar musulmi kada misali komi mutum ya ce sai ya ware man shadda shaddatin nari kada kana warewa komi in dai an ce an gani al'ummar musulmi majority sun tafi haka ai azumi idan kuma ya tabbata ba a ganin ba al'ummar musulmi duka suka tafi haka kai hakuri a dauka tare shi yasa ranar sallah ranan da aka ce mutum ya gani ko da ka gani ka sha ruwa to ana son kar ka bayyana a cikin mutane wannan haka ake so wasu malaman ma sun ce ma kar ka dauka kar ka sha amma dai ala ayi halin manzo Allah ya ce idi ranan da musulmi suke idi ne azumi ranan da musulmi suke azumi ne arfa ma ranan da musulmi suke arfa ne ranan da kaga an yi hawa a makkan nan ina kirge ne to na bar kirgen karanta daya Assalamu alaikum. Mai tambaya Usman Suleiman Adam. Ya ce, "Kyau, tambaya na shi ne ni ne yake sallah sai kuma wasu tunani suka suka zuwa mu a cikin sallan wanda ba su dace ba wanda na yi a wasu abubuwa a baya shin ya matsayin sallah na a ranar da mun karanta a kursi ai mun karanta ko zuciya tana waswasi ko ko dai ba ma ayatul kursi bane Allah subhanahu wa ta'ala dama ya gaya mana cewa lillahi ma fi samawati wa fil ardi fa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u abinda Allah yake nufi shine duk abin da zuciya ta zo da shi in dai ba kai ka tsarso ba bara malaki ya kai sai da lafa rabbana la tu'afizna in nasina aw la yukallifu Allahu nafsan kai illa wus'aha yanzu ka isa ka ce kai zaka sa wa zuciyarka da da zaka baka yau da yawa wasu sukan zo da ka ji mutum ya ce aka na kalla ka ban wani ina cikin damuwa zuciya na yana zagin musulunci wallahi akwai wanda na same shi ba ya iya bacci ya kai shekara zuciyarsa in ya tsaya sallah tana ya tana kare ta sallah ba wani sai zuciyar tana tana fada bade in yana kare alqur'ani zuciyar ta zagin abubuwa ya ce mun to shi ya zai shi kan ya kafirta na kafirta ba imani ne in ka kawo mukami a imani sai ka koma fighting da zuciya Allah bi wasu su fi sudurin nasu amma da ta zuciyar tana yin maka kai kuma kana ta santa kewa misali zuciyar ka tana ce ai kai annabi ne sai kana ce eh shedan ne tas tas ai da ya halaka wasu ba ya zo jiya gar jilani shedan yayi ta gaya mai yaki yayi ta gaya mai yaki kawai ya fito karara sai ta masa da gewa ai kai ba ai kai sallah ba ai ka sha ruwa ko ba wani magana azumi ai mun yafe ma kai kowa komai yace ƙarya kake munafiki ƙarya kake manzon Allah ya ce ni kai ka ce karmi saka to kar wani bai bayyana maka a matsayin wai ko kashafi kawai ka rudi abu ɗaya ne zai zo maka duk lokacin da ka kashafi kafin ya bayyana maka aka ce maka ga annabi Muhammadu to wannan manzon Allah ko da wani kala ka gani annabi da nassan hadisi ne amma bayan nan kawai ka abu a mafarki ko ganshi da sanda ko ganshi da wani yaya ya zo ya ce maka kai ai wani ne kai sai ka ce eh ka ce to Allah ya sa eh ban kare ta ba amma Allah ya sa amma kar ka yadda da wannan kai wani ne kar ka yadda kai wani ne amma Allah ban san ku dage murya da taran ihun nan akwai kisan da shubran da kansa ke bayarwa yace wai wai wani abun mamaki wai wani abun da ya faru shine yace hadara ta tambaye shi ya ibrahim a anta gausun a anta kudubin yace haka za samitul majawi da kuluna kai kudubi ne kai gausi ne ta ni haka naji naji mace zubai da suke faɗa kai waye ne masoyin manzan Allah to kada ka yadda a daura ka akan tsitaka ta buga ka kuma da yawa masu yin wurdi haka na faruwa da su Allah ya taimake mu ta yaji mana kurakuran mu akwai tambayoyi masu muhimmanci gashi kuma gobe da damu tashi kisan badar din nan na so mu ji badar saboda akwai badar a cikin badar manzo Allah sallama abubuwan da ya faru a badar da yawa wanda ana jin labaran su ne amma a badar din abin ya faru badar shine asalin zuhurin musulunci da ita manzon Allah Allah ya fara da kankan wa'annan wanda suka zo su yi wa manzon Allah jayayya Allah ya taimake mu ya samu cika da imani albarkar annabi sallallahu alaihi wasallama albarkar alqur'ani muna tare da manya-manyan sha'irai guda biyu wanda gaskiya za mu so mu ji yaban manzan Allah daga bakinsu kafin a ce mun tashi ko da na minti uku uku ne saboda hakan zai sa zuciyarmu ya sake samun nishaɗi Allah ba mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ربنا اتم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الراشدين الحمد لله رب العالمين أزونا الله لا سمنا شيئا